wa ba jama'a assalamu alaikum mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam a cikin mata a cikin shahidai akwai mace wacce ta rasu wajen aihuwa ya ce to malam wacce kuma cikin shege ne kuma fa ta zo aihuwa ta rasu ita tana cikin shahidai ne ko ba ta ciki
da aka zo magana akan haihuwa shari'a tana magana ne akan haihuwa ta shari'a da in shari'a ta yi magana mace ta haihu to ta haihu da ciki na shari'a ciki ne da aka a wajen shari'a bata san cikin banza ba duk hadisan da suke magana akan falalar mace mai ciki ta yi kaza ai wanda ta yi ciki ne akan hanyar shari'a ta sunna da haka ita ce za ta ci moriyar wannan ainihin wato falala wallahu ta'ala alam
wani ya ce assalamu alaikum malam ina neman ƙarin bayani akan falalar kiran sallah
kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da mutane sun san falala ta kiran sallah da sai sun yi ƙuri'a ma akan a ba su kiran sallah sai sun yi jayayya akan a ba su kiran sallah kuma annabi ya faɗa ran tashin alƙiyama gumi zai shanye mutane gumi zai sanya mutane wani iya gwiwa wani ƙugu wani iya kafaɗa wani kaza yace wal mu'adhdhinuna atwalun nasi anaqan yawm alqiyama masu kiran sallah su suka fi kowa dogon wuya ranar tashin alƙiyama su gumin nan bai zai shanye su ba kuma wani abin da za ku yi mamaki duk a cikin nassoshi da hadisai da ake bayani akan falalafa yawanci falalan ladan ake ba za ku yi wahala ku ji an an faɗi falalan liman dan wasu ma magani suke ma ladan ma ya fi liman falala kuma duk hadisan da zaka kawo akan bayani sai ka ji an ce ladan ladan ladan mai kiran sallah mai kiran sallah amma da wahala ka ji an ambaci liman da haka wasu ma suka ce matsayin ladanci ya ma fi na limanci wasu kuma suka ce kunga abin da ya sa fa matsayin liman ya kai ne ba ma sai an yi bayani ba kowa ya san ai liman ne ya gaba suka dada ciyayo suka ce to liman da yake gadan annabi manzo Allah ba shine limami ba to a zo a ce abin nan suka ce ai kujeran limanci ko hadawa ba ra'ayi amma gaskiya ladanci yana da falala kwarai da gaske daga cikin falalar samalan duk mutumin da ya kiran sallah sau daya a duniya ba biyu ba sau daya duk abin da ya ji sautinsa sai ya masa shaida a kiyama cewa ya Allah wannan bawan Allah ne bawan Allah ne yayi kira ka cece shi mutum daya tsuntsu daya karfen nan zai masa shaida itace duwatsu tsuntsaye kurciya kishi ka wannan menene kifi kiyashi cinnaka duk abin da ka sani a duniya in dai ya ji karan Allahu akbar din ladan to a kiyama sai ya yi masa shaida kai da wahala fala dani fa inda ya mutu yana musulmi kaga bai samu rahamar Allah ba aje a kira sallah abu ne mai kyau kware da gaske na je na karanta wannan hadisin a Maiduguri wani a gefe yace mallam kai dai kai bayanin ka kawai sai an jima
to malam wannan yace ayi bayani a cikin bayanin nashin tambayar tashi za ta fito cewa sun shigo mota daga Abuja kuma mafi yawancinsu matasa ne ya ce mu biyu ne ni da wani dai babba haka a cikin mota ɗin a gaba lokacin sallah sai ya yi sai muka tsaya za mu yi sallah ganin cewa shi da yake da jamfa da hula sai muka tilasta shi akan ya ja mu sallah kuma abin sha'awa malam ya yi mana sallah a zahar ƙasaru la'asar ma ƙasaru bayan mun dawo gida nan gombe mun sauka a mota sai ya ce da Allah in bashi namban wayata ya ce bayan na dawo gida da daddare sai ya kira ni ya ce wane da Allah ina so ka gaya wa duk waɗanda muka dawo da su a mota su sake sallah a zahar da la'asar ɗin da suka yi dalili kuwa shi ne ya ce shi ba musulmi ba ne shi ba musulmi ba ne yace na tambaye shi nace to ya aka yi ka iya sallah haka yace alaka ta da musulmi shi yasa na iya sallah sannan kuma naji kunyar in zauna a mota ni ban fita nayi sallah ba domin kada ku gane cewa ni ba musulmi bane amma dai na ja ku sallah tare da cewa ni ba musulmi bane yace to tambaya anan shine malam shi dai ya sake sallar shi wayancan da bai san ina zai same su ba ya sallar su take
maganin su ai nan gaba kwa samu wani mai mai wata doguwar jamfa da riga ku ce waye muku limanci musamman a arewa anan ba daidai bane kuskure ne manzala ce ummun nasu akra'uhum likitabillah wanda yafi su iya qur'ani shi zai musulmanci ya aka yi kuka san ya fi ku ƙur'ani kuka sashe muku sallah kuskuren da kuka yi kun auna liman ne da ma'aunin da ba shi annabi ya auna shi ba ku kun auna shi da doguwar riga ne da jamfa da hula shi ku annabi da ya zo bai yi magana jamfa da hula ba mai ilimi ya ce mai karatu ya ce masanin Allah ya ce don haka sallah ba ta yi ba tun da arne ne sallah ba ce ba tun da arne ne kuma arnan ya musu adalci tun da ya kira su ya gaya musu kai dai da ka rubuto takarda ka kubuta su kuma wadancan tun da ba su sani ba Allah bai zai kama saboda su a iya sanin su cewa musulmi ne shikenan Allah zai karɓi sallar su a haka ba za a kula da liman din ba za a lura ne da su imanin su su tun da su ba su sani ba amma dai wannan wa'azi ne gaskiya ya kamata mu kiyaye mu ji tsoron Allah Allah kare
To wannan na ƙarshe yana cewa Assalamu alaikum malam ni matukin babbar mota ne ma'ana trailer kuma wallahi motan ta tsufa malam ina ta kokari dai mai gidana ya canja min mota har yanzu bai canja ba dan haka ga kuɗi naira ɗari biyar a taya ni da addu'a Allah sa ya canja min mota
to Allah ya sa motar ta zama alheri gare ka kuma kana taimakon yan uwa kana taimakon addini dan bamu gani a ƙasa ba bamu san ma me kake yi ba 500 me 500 direban trailer baka 500 kamar masa kayansa a 500 wannan taron zamu masa addu'a ta 500 akan 500 kudin da ka bayar Allah sa musu albarka yan agaji ku dauka ku sata asusun tafsiri bari mu ma addu'a ba dan halinka ba Allah ya taimake ka in mutumin kirki ne kana kula da sallah baka diban karuwai a mota kana taimakon musulunci da musulmai Allah baka nasara Allah ya baka kudin da zaka canja kuma ka rinka cin halal dan ka samu kudin da kai ma zaka sayi trailer da kanka Allah taimaka a mun sanar jiya cewa a committee daga wannan masallaci mai albarka Masjidul Ansar zai yi tafiya dan zuwa a garin a jihar Bauchi filin shagari har zuwa wani ƙauye da ake ce da shi kumin dolo kumin dolo alhamdulillah wannan runduna ta tafi da mota da kayayyakin da kuka bayar suturu sadaka saboda Allah an je an same su an yi musu da'awa abun farin cikin shine sarkin wannan gari gabaki ɗaya musulunta Allahu akbar Allahu akbar tafiya ta yi kyau an samu nasara ƙwarai da gaske sun tafi mota guda a gagashin shugabancin nan Malam Murshid da shi da wanda suka taimaka masa kuma an yi akwai mutanen da suka yi alkawari na wani ƙauye suka ce gobe asabar su kuma su ma za su musulunta insha Allah ta'ala so mun ji daɗi muna yi Allah godiya shi sarkin garin Kumin Dolo din Kumin Dolo a jihar Bauchi ne na Ganjuwa local government ya ce babban abin da yake bukata shi kam ya musulunta amma gaskiya yana so a gina mai masallaci to shine nace insha Allah ta'ala a gaya masa a sanar da shi kuma ni na yanzu na a bakin ku insha Allah za a gina masa wannan masallacin da ikon Allah sai mun gina masallacin nan da taimakon Allah to bayan Allah na kwarai wanda Allah ya hore musu wanda Allah ya ba su dama wanda Allah ya agaza musu ya tallafe su insha Allah ta'ala to gashi nan ana tallata muku bawan Allah ya musulunta kuma yayi alƙawari zai rike addini kuma ya ce yana so a ainihin wato gina masa ainihin wato masallaci to kuma bi idnillahi ta'ala da taimakon Allah albarkacin watan Ramadan din nan zamu tura za a je garin zamu ga fadin wurin kuma zamu ga ainihin wato me zai ci wani irin masallaci ne za mu yi masa insha Allah ta'ala jiya muna wannan bayani akwai ɗan uwa a mai suna Alhaji Usman Buhari daga ƙasar Somaliya Alhaji Usman Buhari daga ƙasar Somaliya yana bin wannan karatu yace ya ji daɗi kwarai da gaske dangane da wannan abin alheri da ya samu wannan majalisi mai albarka yace do Allah yana ba da gudunmuwarsa da taimako a samu wani cikin matasa mutum ɗaya ko biyu wanda zai je ya koyar da mutanen nan da suka musulunta sallah da fatiha a iya wata ɗaya ko wata biyu shi kuma zai ɗauki nauyin transport ɗinsa da abin da za a bashi ya je ya yi wannan da'awa ta wata guda ya je ya zauna ya je ya dawo so insha Allah shi ma za mu nemi wanda zai je ya zauna a wannan wuri iya tsawon wannan lokaci ya koya musu sallah ya koya musu fatiha kuma bi idnillahi ta'ala za a biya shi da haka malam dan uwa malam Usman a Buhari daga ƙasar Somalia Allah ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya maka albarka abin sha'awa ya ya ya ga mata ya ji labarin telan nan tela tela tela da yace zai dinka marayu dinki saboda Allah ya ce to malam ni kuma ga taimako na naira dubu hamsin a je a sayo yadi wa marayu wannan telan idan ya zo aka bashi ɗinkin da ya ɗinka duk ɗinkunan da kuka bashi ya ɗinka saboda Allah ni ma nawa a bashi fi sabilillahi sannan kuma ga naira dubu hamsin ka bashi in ya gama ɗinkin ka ce kuma kyauta ce daga somaliya aka turo da haka naira naira dubu naira dubu naira dubu ɗari da ya bayar tana nan a cikin wannan wayar a lamba fa amma lambobinta suna nan za mu sayi wannan yadi kuma shi telan da ya ce za mu haɗa masa marayun da zai ɗinka kai maraya kai tela ba fa iya yadin dubu hamsin ne za a baka dubu hamsin ɗin ba ma'ana duk ɗinkin da za ka mana a ramadan ɗin nan kai dai Allah ya taimake ka za a baka dubu hamsin kuma ni ma akwai tawa taimakon da zan bayar daga baya wataƙila ma ka samu gobarar titi wala Allah abin da za a baka ma ya fi abu ya ka kuɗin insha Allah akwai wani albishir ɗin ma da ya yi wa mata 'yan hizba ba zan faɗa ba sai matan sun zo don kada a zo a min taro gobe in Allah ya so da sai an zo karatun mata zan yi bayani insha Allah Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya bashi lada muna kuma godiya kun san wannan karatun Allah ya sa masa albarka yanzu wannan kujerar da muke muke kai daga america wani ya turo kudi aka sai ta wannan kujerar da wannan wanda nake nake lila wannan kun ganta wallahi tallahi wani ne ya leka ya leka yace malam wannan karatu da ake yi kullun shekara na ganka akan katako yace ha ba malam ai an ci gaba ga ta kan Allah ya jarabe ni da wannan kujerar shekaru muke muna fama akan ya turo kudi yace a sai teburi na zamani da kujera ga ta nan daga america wallahi ya turo gashi nan muna cikin moriya waɗannan mutane yan america yan somaliya yan faransa nan Allah ya turo mana su da yawa Allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين